بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه barkamu da sake saduwa a wannan yammaci wanda shine yammacin talata hudu ga watan almuharram shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in da hudu bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wanda ya dace da lissafin biyu ga watan Agusta na shekarar miladiya ta dubu biyu da ashirin da biyu wannan shine darasi na hamsin da hudu kuma na ƙarshe insha Allah cikin jiran giyar darussa daga littafin wato عشرة النساء واللفر الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن النسائي رحمة الله عليه وانا لتافي نا الإمام النسائي وانا وانا ساشيني نا ببال لتافن سامي سنة السنن الكبرى مالن إمام النسائي يواري شيني دن karantar da abin da ya shafi fikihun zamantakewa da rayuwa da iyali Allah Ubangiji ya saka mushi da alkhairi idan jama'a masu bin wannan karatu ba su manta ba Uh, mun gangara ƙarshen littafin nan ƙwarai da gaske a uh, inda muka ji hadisai game da babi na ƙarshe wanda shine babi akan shu'umul mar'a wato shu'umci wanda muka ji malamai suka ce shu'umci abin da yake nufin da shi shine mummunan hali murɗaɗɗen hali rashin daɗin zama wato Allah na iya jarabtar mutum da mace mara kyakkyawan hali mai hali murɗaɗɗe mara daɗin zama wadda har za a iya canfa ta a ce kai wani da ya shiga jarabawa wani da wannan mata da yake aurenta mata ce wadda take bata da kirki duk mutane su shirye ta a rashin kirki wadda hakan zai zama kafara gare shi zai zama wato hanya da Allah zai kankare mutum zunubi idan ya yi haƙuri ya ci gaba zama da ita in kuma ya kasa haƙuri shari'a ta ba shi dama ya rabu da ita waɗannan hadisai da ya kawo wanda asalin suna cikin Bukhari da Muslim wanda suke magana akan shi'umci hadisan wato Hamza dan Abdullah daga baban shi Abdullahi dan Umar zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda annabi yake cewa babu shi'umci sai a cikin abu guda uku da gida da mace da doki wanda muka ji maganganu na malamai sun kai sun kawo sun kai gwauro sun kai mari wajen fassara waɗannan hadisai tun da kan su ibn al-arabi su maziri su khattabi su nawawi su ibn hajirin da sauran dai shurrahu na littattafan hadisai kowa ya sanya albarkacin bakinsa wajen ƙoƙarin fahimtar me ake nufi ma da wannan hadisi za mu sake jin wata kulasan magana daga nawawi insha Allah to kamar yadda imamu nasa'i ya saba sai yake cewa zikru ikhtilafi ala yunus fi ambatan sabanin masu riwaya daga Yunus ibn Yazid al-Aili kenan akan wannan wannan ainihin hadisi domin hadisin yana makarantar shi malam Yunus ibn Yazid al-Aili kuma yana da ɗalibai mabambanta da suka ruwaito su al-Qasim ibn Mabrur da ainihin wato Usman ibn Umar al-Abadi akwai kuma Abdullahi dan Wahab shi ma ya ruwaito sannan akwai abin nan na'am akwai kuma wani wanda ba wannan ba za mu zo mu ji ina jin ba na manta ba ibn abi fudaik ne in ba na manta ba wallahu alam amma dai zai ambata mana su duka gashi inda yake cewa akhbarana harun ibn sa'id qala haddathani khalid ibn nizar qala akhbarani al-qasim ibn mabrur an yunusa qala ibn shahab qala hamzatu قال ابن شهاب عن حمزة ابن عبد الله عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشؤم في الفرس والمرأة والدار wannan isnadi ta hanyar Harun bin Sa'id Abu Ja'far Al-Aili shine malamin Imam Nasa'i a wannan hadisi malamin su Muslim ne ma da Abu Dawuda da Ibn Majah ya rusu ne a shekara ta 253 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine yake cewa haddathani Khalid ibn Nizar Khalid ibn Nizar ibn shima al-Aili kenan shima al-Aili ne rasuwarsa 222 shi ke cewa آه قال أخبرني القاسم أخبرني القاسم ابن مرون العيني shi kuma ya rasu a shekara ta ɗaya da hamsin da takwas yana hadisi a cikin hadisi a cikin Abu Dawud da Nasa'i an Yunusa daga Yunus ibn Yazid din kenan al-Aili qala Yunus ya ce qala ibn Shihabin al-Imam ibn Shihabin az-Zuhri yana cewa an Hamza ibn Abdullah an Abdullah ibn Umar daga Hamza dan Abdullah dan Umar babban malamin nan jikan Sayyidina Umar zuwa ga mahaifinsa Abdullah dan Umar radiyallahu anhu wa an abihi an rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam abdullahi dan umar yace daga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala nabi sallallahu alaihi wasallam yace ash-shu'um fil farasi wal mar'ati wad dar shu'umci yana zuwa a cikin wato abin hawa da mace da gida قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثني عثمان بن عمر قال أخبرني يونس عن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طير والشؤم في ثلاثة في المرأة والدار والفرس wannan isnadin shi kuma ta hanyar Muhammad ibn Musanna Abu Musa din nan kenan ba malamin nan Al-Hafiz Abu Musa ya rasu shekara ta 252 yace haddathani Uthman ibn Umar wato Usman ibn Umar al-Abadi kenan ibn Faris al-Abadi wanda rasuwarsa ɗari biyu ne da tara shi kuma ya ce ƙala akhbarani yunus malam yunus ɗin da ibn yazid al-aili to anan sai mu ga yunus da ya ce daga yazidu afwan daga zuhri sai ya ce daga salimu maimakon a can fa daga hamza to yanzu mun samu wata hanya kenan daga salim daga babansa umar abdullahi dan umar zuwa ga manzon allah sallallahu alaihi wasallama Kala annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam la adwa wa la tiyara al'adwa mun ji a baya shine ciwo ya tashi daga wani ya koma wani shi ma an yi magana a baya game da cewa mas'ala ce da take buƙatar lalle a tsaya a karanci me ake nufi ana magana akan asalin wato kaddarar da Allah ke tsarawa ita ce ciwo ya kama wanda Allah ya kaddare shi da ciwo Allah cikin ƙaddartawarsa akwai ciwukan da ko kayi cakuɗaɗɗiya da masu shi ba a ɗauka. Allah cikin ikonsa akwai kuma ciwukan da in kayi cakuɗaɗɗiya da masu shi ana ɗauka. To wannan duka abu ne tabbatacce a cikin sunna, abu ne tabbatacce a cikin ilimi. Sannan wala tsiyara, sannan wato camfi shi ma baya ci, wa shu'umu uh, fi salasatin. Shi kuma shi'umci akan abu guda uku ne fil mar'ati wad dari wal farasi. akwai shi'umci game da mace, akwai shi'umci game da ainihin gida, akwai shi'umci game da abin hawa. Waɗannan ukun mutum na iya haɗuwa da rashin dace a kansu. Qala akhbarana Yunus ibn Abdul ibn Abdul A'la ibn Abdul A'la qala akhbarana ibn Wahab abla dan Wahab kenan qala akhbarani Yunus ta ne da shi Yunus ibn Yazid wa Malik an ibn Shihab Yunus da Malik da suka ce daga ibn Shihab an Hamza wa Salim daga Hamza da Salim kaga sun hada a isnadi daya an ibn umara anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala la adwa wa la tira inna mashu'umu fi thalathatin almar'atu wal farasu wad daru wa ahaduhuma yazidul kalima daya daga cikin su wato yana ƙara wata kalma a wajen maganarsa na'am a wannan kenan sai malai sake cewa wa kala haddasana الحارس بن مسكين قراءة عليه in za yi tunawa can baya mun yi magana akan wannan ƙadiyya ta malam alharif ibn miskin da matsalar da suka samu da imamu ainihin annasa'i ta fuskar cewa lokacin da imamu annasa'i ya je ƙasar masar zai yi karatu sai ya zo gidan wannan malami ko makarantarsa sai aka samu wani kuskure imamu annasa'i da ya zuwa wannan makaranta ya ci kwalliya ya ci gayu ya sa wasu kaya waɗanda malamin ya ga cewa kai wannan bawan Allah fa ni dai bai yi min kama da ɗaliban ilimi ba da haka da ya zo ya zauna da malamin ya shigo da ya ganshe ce wannan fa ya ce ai ni ne wani ɗan wani ɗan wani me ka zo ya ce ni ma na zo koyon katu ne ya ce a ban yadda ba tashi ka bar min makaranta ta baka min kama da ɗalibai ba malam alharis ibn miskin ya ainihin wato sallame shi ya sallame shi shi ne da wannan isnadi eh da ya sallame shi sai yake komawa gefe yana zama daga ɗan waje haka ko ɗan bayan ƙyaure yana jin karatun amma saboda amana ta ilimi irin ta malaman da idan ya zo zai bayar to baya cewa haddasan al-harith ibn miskin a cikin littattafansa cikin sunan kubra tashi to haka yake kawowa da wannan tsarin sai ka ji ya ce qira'atan alaihi wa ana asma an biya karatun ni ba na cikin waɗanda yake nufata da baiwa karatun amma dai na ji na ji ba tare da an yi niyyar bani ba sai kan faɗa haka a duk inda ya kawo hadisan wannan bawan Allah wannan malami nashi al-Harith ibn Miskin qira'atan alaihi an ibn al-Qasim qala akhbarana Malik an ibn Shihab an Hamza wa Salim an Abdullah ibn Umar anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ainihin ce shu'umun fid dari wal mar'ati wal faras akwai shu'umci a gida da mace da doki adkhala baina adkhala ibn abi dhib baina zuhri wa baina salim muhammad ibn zaid ibn qunfud wa arsala al hadifa mamu nasai yake cewa ibn abi dhib a tashi riwayan tsakankanin zuhri da salimu ya sanya wani mutum mai suna muhammad ibn qunfud ibn al afwan muhammad ibn yazid Uh, ibn Zaid ibn al-Muhajir ibn Qunfud kakan shi Muhajir ibn Qunfud nan yana cikin At-Tulaqa shi kuma Muhammad ibn Zaid ibn Qunfud ana danganta baban ne ga kakan kenan me kuwa ce Muhammad ibn Zaid ibn al-Muhajir ibn Qunfud wanda shi yana da hadisi a cikin Muslim da Al-Kutub al-Arba'a to wannan shi ake cewa al-mazid fi muttasil al-asanid abu ne sananne a cikin ilimin musalul hadith tsakanin Salimu tsakanin zuhuri da salim sai aka saka shi wannan wa arsala al-hadifa kuma sai ya ruwaito hadisin shi ibn abi zaibin mursalan wato ba tare da an ambaci sahabin da yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya gaya masa ba anan ne nake so barin dan mana dan abin nan mu dan karanta magana imamu an-nawawi wadda ya kawo ta a cikin sharhin shi na sahih muslim a cikin juz'i na bakwai inda yake cewa ikhtalafa al-ulama fi hadha al-hadith malamai sun yi sabani game da wannan hadisi na shu'umci faqala malikun wa ta'ifa huwa ala zahiri imam malik da wasu cikin malamai suka ce ma'anarsa tana nan ne a yadda take dinnan cewa shu'umci to haka za a fasara shi wa inna dara suka ce lalle shi gida kad ya ja'alullahu ta'ala suknaha sababan lid-darari aw al-halaki akwai gidan da Allah zai sa sanadiyar zamanka a gidan ka cutu ko kama halaka ka samu kare arziki ko rashin lafiya ko rashin aminci ko shiga wata fitina wa kaza ittikhadul mar'ati wa kaza ittikhadul mar'ati al-ma'ina aw al-faras aw al-khadim kad yahsul al-halaku indahu bi qada'illahi muayyana amin ba ma'ina ba ko ita haka nan kuma ko ta mace irin mata ko irin doki ko yaron gida mai aiki ko almajirin gida da in ka yi riko da shi Uh, yana iya zama dalili da Allah zai hukunta maka wata ƙaddara wata baƙar ƙaddara wa ma'anahu qad yahsul shu'um fi hadhihi thalathati daka ma'anarsa suka ce ana nufin ne me yuwa ka samu wata tangarda a ɗaya daga cikin ukun nan abu ne da is possible kama sarraha bihi fi riwaya kamar yadda a wata riwaya aka faɗa ƙarar cewa in yakun shu'umun fi shay'in وقال الخطابي وكثيرون shi kuma Abu Sulaiman al-Khattabi da shi da wasu malaman suka ce huwa fi ma'ana al-istithna min at-tiyara an togace ne wato daga ainihin at-tiyara shine wato camfi ai at-tiyaratu manhiyun anha an hana camfi illa an yakuna lahu darun yukrahu sukunaha aw imra'a yukrahu suhbatuha aw farasun aw khadimun fa falyufarik aljami'a bil bai'i wa nahwi yace amma idan camfin ya shafi wata mace ne da ake kyama irinta ko wani gida da ba a son irinsa ko wani doki ko wani abin amfani ko yaron gida da ba a son irinsa to sai a ce ka siyar ko kai kyauta da shi ko ka tashi ka bar wajen in haya kake yi wa talaqil mar'ati in mace ce kuma a ce to ka saki ta wa qala akharuna wasu kuma suka ce shu'umud dari daiquha abin da yake nufi da shu'umcin gida shine kuntataccen gida dan gida dan tsurut wanda aka kuntata wasu'i jiraniha da kuma jarabawa da zaka yi shiga ta hanyar munanan makwabta marasa kirki kana da makwabta marasa hankali marasa gaskiya ko fasikai ko fajirai ko maciya amana ko azzalimai wa azahum masu cutar da kai to wannan gida ya zama shu'umin gida wa shu'umul mar'ati adamun wiladatiha ita kuma mace in aka ce shu'uma ana nufin wato mata wadda ba ta haihuwa juya to shi uma ce wa salatsati lisaniha da kuma mai sakin harshe wadda take zagin miji take cin mutuncinsa take gaggaya masa magana ko take masa gori ko ɗagawa wa ta'arruduha lirraibi da kuma matar da yanayinta ya sa mijin bai yarda da ita ba yana zarginta ko yana da koke akan ɗabi'arta ko halinta kamar tana mai sata ko tana kula wasu maza ko tana fita ba da izininsa ba, wa shi'umul farasi Allah ya guza alaiha, shi'umcin doki a ce ga doki ya kai doki, amma ba a zuwa jihari da shi, sai dai a hawan sallah misali to wannan shi'umin doki ne. Wakila wasu kuma suka ce shi ne hiranuha wa gala'u asmaniha, ya zama wato doki wanda yake yana da tsadar kuɗi, wa shi'umul khadimi su ukhuluqihi Uh, rashin albarkar yaron gida ko mai aikin gida shine don bai da hali mai kyau wa qillatu ta'ahudihi lima furida alaihi da kuma abin da aka sa shi yaki yayi yaki wa qila al muradu bi shu'umi huna adamul muwafaqa aka ce shu'umci shine rashin dacen hali ya zama halin ku bai dace da juna ba wa tarada ba'dul malahidati bi hadithi la tiyara ala hadha wasu karkatattu sun kawo hadisin latiyara suka ce ba za su anshi wannan ba fa ajaba ibn qutaybah wa ghayruhu bi anna hadha makhsusun min al hadith min hadisi latiyarata illa fi hadhihi thalatha sai al imamu ibn qutaybah da shi da wani suka bada amsa cewa wannan ya togace wancan ne wa qala al qadi qadi iyal yake cewa qala ba'd al ulama al jami' li hadhihi al fusul as sabiqa fil ahadith thalatha aqsam yace abinda za a tattara game da waɗannan hadisai shine magana uku ahaduha na ɗaya malam yaqa addarar bihi wala tarada ta'adatan khasatan wala amma fa hadha la yultafatu ilai akwai camfin da kwata kwata babu wani cutarwa a cikin shi kuma babu wata al'ada da aka sani daga abinda mutane suke faɗa to wannan ba a kallon shi sai ce wa ankara shari'ul iltifata ilaihi huwa tsira shine wanda wato shari'a ta yi inkari akan duba zuwa gare shi ma shi ne ake ce ma wato wani tunani da mutane za su ɗauka ko wani abu da mutane za su lissafa su ce ai kaza shi ke jan kaza to haka duba kwata-kwata bai da wani amfani to shi wannan shine champi na biyu ma ya kawo inda huddarar umuman la ya husu akwai abin da kuma yana da cutarwa amma duka yana iya shafan kowa ne ba wai shafi wani mutum kaɗai ba wani adiran la ya takarraru kuma yakan faru ne lokaci guda da wuya ya maimaitu kalwa ba kamar annoba fala ya ƙadimu alaihi wala ya kharuji minu to da aka ce ga annoba karka je ka sa kanka a ciki kuma karka gudu daga inda take wa salisu na uku ma ya khusu wala ya ummu abin da ya shafi wasu bai gamewa kaddari wal farasi wal mar'a wa hadha yubahu al firaru minhu wallahu alam shine abin da ya shafi mace din ko abin hawa ko ainihin wato abin nan gida to wannan ana iya gujewa aka ce ga wani gari ko wata anguwa ko wasu dangi ko wata irin mata wadda da gaske an gane suna da matsala to ba a ce ka je ka aure ta ba kuma kada ka aure ta to za ka iya kuma za ka rabu da ita dan ka dan ka samu ka tsira ina fata mun gane wannan Allah shi kyauta sai mu koma sama inda mali yake cewa qala akhbarana al-husayn ibn isa qala haddathana ibn abi furaykin an ibn abi dhi'b an ibn shihab an muhammad ibn zaid ibn qunfud an salimin ابن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن كان في شيء ففي المسكن والمرأة والفرس والسيف خالفه شعيب بن أبي حمزة ومعمر وسفيان wannan isnadin maka lura da kyau ya zo da irsali daga al-Husayn ibn Isa ibn Ma Sarjis malamin Imam Nasa'i ne shi kuma yace haddathana ibn Abi Fudaik wato Muhammad ibn Isma'il ibn Abi Fudaik zuwa ga ibn Abi Za'ibin zuwa ga ibn Shihabin daga Muhammad ɗan Zaid ɗan Ƙumfuf, shi kuma ya ce an Salim, Ibn Abdullah, yanzu Salim shi ne kawai ya ɗaga hadisin, zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba tare da ambatan sahabin da ya gaya masa ba yace qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama in kana fi shay'in fil maskani wal mar'ati wal farasi was sayfi kaga ya kara da takobi ana khalafahu shu'aib ibn abi hamza shu'aib ya saba masa da ma'mar ibn rashid da sufyan qala akhbarana muhammad ibn khalid عمر بن خالد بن خداش كنا قال حدثنا بشر بن شعيب شنو بشر بن شعيب ابن ابي حمزه انا ابيه daga baban shi abu hamza din sha'ib ibn abi hamza an zuhri daga zuhri an salim anna abdullah ibn umar qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallama inna mashum fi thalasin fil farasi wal mar'ati wad dar wadannan riwayoyin da ya kawo na karshen nan duka suna cikin sahih bukhari da muslim mala yace akhbarna qutaybah ibn sa'id قال حدثنا عبد الواحد ابن عبد الوارث كان عن معمر يعني ابن راشد الصنعاني عن زهري محمد بن شهاب عن سالم عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الشؤم الشؤم في في ثلاثة في المرأة والفرس والدار wannan shi ma ya inganta da abin da ke kafin shi qala akhbarana muhammad ibn mansur qala hadathana sufyan an az-zuhri an salim an abihi an an-nabi sallallahu alaihi wasallama الشؤم في ثلاثة في ثلاث في المرأة والفرس والدار يقال أخبرنا محمد بن نصر قال حدثنا أيوب بن سليمان قال حدثني أبو بكر عن سليمان عن ابن أبي أتيك وموسى بن عقبة عن ابن شهاب عن سالم وحمزة أن عبد الله بن عمر قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشؤم في الفرس والمرأة والدار daidai shine yake ta kawo hanyoyin waɗanda kamar yadda ya saba qala akhbarna muhammad ibn nasr qala dasana ayyubu qala dasani abubakr an sulaiman qala yahya akhbarana ibn shihab anna saliman akhbarahu wa hamzata akhbarahu anna abdullah ibn umar akhbarahuma qala sami'tu rasulallahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ya ce na ji manzon Allah yana cewa ashu'umu fil farasi wal mar'ati wad dar alhamdulillah wannan shine ƙarshen littafin alhamdulillah awwalan wa akhir godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki a farko da ƙarshe a ko da yaushe Allah muna roƙonka ka amsa mana ayyuka mana alkhairi ka gafarta mana zunubanmu ka jikan malamanmu da suka koya mana karatu da iyayenmu da suka koya mana tarbiyya Allah ka gafarta musu addu'a ta musamman ga Malam Albani Zaria Allah ubangiji ya gafarta musu da sauran malaman mu da iyayen mu dukkanin mutanen mu suna da addu'o'i da suke nema da bukatu ya Allah ka biya musu dukkan masu bukatan alkhairi Allah ka biya mana gaba da Allah ka gyara mana kasar mu Najeriya Allah ka yaye mana fitintunu Allah ka kawo mana sauki ya Allah ka ba mu shugabanni na gari Allah ka ka ka dauke mana kunci da fitina da jarabawa ya Allah ka yi mana ni'imarka ka sa ka ba mu damar gode maka ya Allah ka ka rangwanta mana ka sa mu gama lafiya godiya ta musamman ga waɗannan ɗalibai bayan Allah da kuke halatta wannan azuzuwa musamman akwai baiwa Allah duk ta yi aure yanzu Maryam Kunza ko Maryam Aliyu Kunza wadda ita ce sanadiyar buɗe wannan aji muna mata fatan alkhairi Allah ya sa mata albarka a cikin iyalanta Allah kuma ya bata zaman lafiya da mijinta Allah kuma ya sanya albarka komai da kowa za ku iya tunawa mun fara wannan darasi na farko da muka yi cikin watan rabi'un al'awwal shekara ta 1442 wanda ya dace da uku ga watan novemba shekara ta 2020 wato mu kai shekara biyu ba kenan Allah cikin hikimar sa muka samu gama wannan littafi muna godiya ga Allah muna ƙara godewa da fatan kowa da kowa Uh, zai gama lafiya abin da muka faɗa wanda ya zama daidai Allah ka ba mu dama ikon aiki da shi wanda ya zama kurakurai wa ma aksaraha Allah ka gafarta mu Allah ka yafe mini da ni da ku gaba ɗaya Allah ka yafe mana ka mantar da mu waɗannan kurakurai Allah ka kare mu da ilimi mai amfani wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullah